بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون آه فلا أقسم وبنجي يشي إنا رنزوا لا زائدة قوسلة أقسم إنا رنزوا بالكنس da taurari masu buya, aljawari kunnasi taurari masu tafiya, amma kuma wanda suke alkunnasi wanda suke bin lokuta. Siyan nujumul kamsatu su ne taurari guda biyar, su ne zuhal, wal mushtari, wal mirrik, wal zahara wa ɗari. Zuhal tauraruwar ranar asabar ne, mushtari ta ranar litinin ce, mirrif ta ranar talata, zahara ta ranar juma'a, ƙudarida ta ranar laraba. Wayannan taurari sun miyatil kunnasa, an ambace su alkunnasu masu buya, li'annaha ta kunasu ai tarji'u fi majraha wara'aha suna tafiya suna dawowa, ai ranakun macacce za suke. Wannan rana ta zo ta tafi, wannan ta zo ta tafi, to kaga taurarin kuma suna bin ranakun bainama tara najma fi akhir al-burj yaqurru rajian ila awwalihi kuma a rana daya domin akwai taurari akwai buruju wayannan buruju a kullum burji goma sha biyu ne da rana da daddare ma burji goma sha biyu ne to idan burji ya shiga ya yi awa biyu to wannan burujin zai fita sai wani burujin ya shiga to in rana ta wuce dare ya shiga wasu burujin kuma za su shigo ma'ana dai wannan tafiyar rana ce rana ita take tafiya da waɗannan buruju wanda suke ɗauke da waɗancan buruju guda goma sha biyu wanda جد يدلو هوتو تمل ثور جوزاء سرطان أسد سنبل ميزان أقرب قوس guda goma sha biyu. To rana tana keta su a cikin kwana talatin ne, ko kuma kwana ishirin da takwas, a kwana talatin ne ma, ita rana. Amma wata yana keta waɗannan burujin a cikin kwana ishirin da takwas. Sai in kwana ishirin da takwas ya yi wata ya ƙare, ana sauraro wani watan. to wayannan haka rana da wata suke tafiya a kawai wayannan buruju wayannan burujun su kuma suna da darari a darari saba a darari kuma su kuma su suke tafiya da yanayi misali yanayin da muke ciki yanzu yanayin bazara ko kuma rani yana da far'u muqaddam far'u muakhar badnul huti nudha budaini Suraya da Brad. Kowane tauraro a cikinsu yana yin kwana goma sha uku ne. To, in ka haɗa lissafin su su guda bakwai to za su samu kaman kwana casa'in da ɗaya to idan suka wannan yanayin ya wuce ma'ana wannan bazarar ta wuce damuna ta shiga ita ma tana da nata taurarin ita kuma tana da haƙa han'a zira'a nasara ɗarfa jabha harsan sai daga nan kuma sai kaka ta shigo taurarin kaka su kuma akwai surfa iwa simak gufru zabnan ikilil ɗalba sai taurarin hunturu su kuma akwai shaula bulda a nu'a'im sadu zabiya sadu fa'uda sadu ukbiya a yawa su ma su bakwai ne dai to su kuma na hunturu ne kullum kuma kowaɗanne ne suna zuwa a cikin yanayi ɗaya a taurari irin na ƙibɗawa domin taurarin baturen nan ba na bature ba ne na ƙibɗawa ne su suka sa musu wannan sunan naki daga yunayyar din ko januwari har zuwa na disamba ko kuma kamar yadda suka rubuta su wayannan taurari wannan watanni guda goma sha biyu wanda suke tafiya da rana wanda su da lissafi suke tafiya ba irin wayannan wanda suke tafiya da lokuta na ibada ba su wayannan na ibada su dama taurari larabawa ne al-muharram safar rabiul awwal rabiul sani zuwa ƙarshe su kuma waɗancan asalin su na kiddawa ne su suna hada lissafin shekara ne kwanakin shekara ne aka raba su a cikin waɗannan wannan taurarin ko kuma wannan burujo saboda haka waɗannan burujan guda goma sha biyu in suka gama zagayawa an samu shekara shi yasa su waɗannan na januwari kwana ɗari uku da sittin suke yi shi ne shekara su kuma wannan na muharram su kuma kwana ɗari uku da hamsin da hudu ko da biyar haka suke yi saboda ranar jabha akwai ranar jabha guda ɗaya ita wannan rana masu tarihi sun rubuta cewa bayan annabi musa salam wanda ya gaje shi shine annabi yushau ya je yana yaƙi to kuma a lokacin ma an haramta yaƙi cikin watan rajab to suna yaƙi ga yaƙi bai ƙare ba ga kuma wannan watan jumada saniya ya ƙare za a shiga rajab to sai ya roƙi Allah sai Allah ya ƙara masa lokaci sai aka samu wuni guda ya shiga to shine sai aka samu wannan lokacin wanda shi kuma ake shine shine ranar jabha shi yasa jabha yawanci ta kwana sha hudu take yi sauran taurari suna kwana goma sha uku uku ita kuma jabha tana kwana goma sha hudu to wayannan taurari shine baina ma tarar najma fi akhir al-burj yakuru raja ila walihi tangibu fil mawadi allati tangibu fiha wani lokacin sai kaga tauraruwa ta bata mana babu ita a cikin a ranar ma a cikin ranar ma zaka ce misali idan ka ce ranar juma'a zahara ce ta farko to in in ta fita wata za ta shiga to kaga a cikin wannan ranar ita zaharar za ta gusa har wata tauraruwa kuma ta shigo misali dama yadda ake lissafin idan ranar juma'a misali zahara ta shigo ta farko za ta yi awa biyu ne in ta yi awa biyu sai ka bada kwana biyu baya kwana biyu shine juma'a juma'a ne sai ka cire alhamis sai udari da ta ranar laraba sai ta shigo sai awa biyu in ta ƙare sai ka koma bayanan ma sai ka ce ga laraba ga talata sai mushtari ya shigo na litinin shi ma in yi kwana in yi awa biyu shi ma sai ya gusa to haka suke gugusawa kowace rana tana tafiya da waɗannan buruju na'am wallaili ubangiji yace yana rantsuwa da dare idza as'afa idan ya fiskanto aqbala bi zalamihi ya fiskanto da duhunsa au adbara ko kuma ya juya ya bada baya duka dai as'afa din yana yana daukan fasara biyu ko as'afa ya fiskanto ko as'afa ya koma baya wasubhi ubangiji yana rantsuwa da asuba idza tanaffasa idan asuban nan ta yi numfashi lokacin da asuba ta yi numfashi za ta shigo to nan ma duka da rantsuwa ubangiji yake yi to menene jawabin rantsuwa ubangiji ce innahu wannan qur'ani la qawlu rasulin magana ce ta manzo karimin mai girma hadha alquran wannan littafi qawlun min Allah magana ce daga Allah ata bihi rasulun karimun wani babban manzo ne ya zo da wannan qur'ani huwa jibrilu shi ake ce masa jibrilu udifa ilaihi an raba qur'ani zuwa ga jibrilu linuzulihi bihi saboda shi yake saukar da Qur'ani tunda aka fara saukar da Qur'ani Jibril yake kawo Qur'ani har aka gama sai yasa ma wata rana sai a sai Umaru da yaje cikin Yahudawa suke tambayan sa ko kuma annabin ko yake kawo masa wahayi a cikin mala'iku sai a sai na Umaru ya ce Jibril ne sai ba Yahudawa sai suka ce ai su suna gaba da Jibrilu sai Jibrilu kullum masifa yake kawowa da halaka mutane da kawo lalata gari da kawo a yi gobara a yi waye saboda haka su suna gaba da jibrilu shine sai Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila wa inna la aduwwu lil kafirin to jibril dai shi yake saukar da qur'ani shi jibrilu nan zai kuwatin ma abocin karfi ne shadidil quwa haka Allah ya sabata da yake suratul najmi mai tsananin karfi ne inda zil arshi makinin makinin ko mai daraja ne zai makanatin ma abocin daraja ne inda zil arshi wajen ma ubangijin ubangijin al'arshi shine Allahi ubangiji kenan jibrilu mai daraja ne wajen ubangiji inda Allah tabaraka ta'ala wajen ubangiji tabaraka ta'ala jibrilu mai daraja ne saboda duk mala'ikun Allah duk yawan su jibrilu shine jagoran su muda'in kuma abin bi ne samma a can saman ma to duk wani mala'ikatu mala'iku suna masa biyayya duk samawati a sammai duk abin da mala'iku duk abin da jibrilu ya faɗa shine abin da mala'iku suke yi aminin kuma amintacce ne Allah ya amince da shi ce za yake ba shi saƙo yake kawo wa annabawan Allah. Aminin alal wahayi amintacce ne a wajen wahayi, shi yake kawo saƙo daga Allah, annabin Allah ya karɓa, ya karɓa, ya gaya wa mutane. Wa ma sahibukum bi majnunin. Ku sani abokinku Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ma bi majnunin ba mai tabin hankali bane. Kama amsa kamar yadda kafirai suke faɗa. Akbaru anna Muhammadan majnunun sun ba da labarin cewa annabi Muhammad sallama ai tabin hankali ne ya same shi. Wasafa al-Qur'anu Jibrila Qur'an ya sifa al-Qur'ani ya sifa ta Jibrilu bi hadhihi al-awsaf da wajen sifofi. An ce la qawlu rasulin manzo karimin mai girma ziquwatin ma boshin karfi inda zil arshi makinin mai daraja wajen Allah muda'in wanda ake wa biyayya cikin mala'iku samma aminin amintacce akan wahayi kaga duk sifofin nan qur'ani ne ya gaya wa jibrilu su wana fa ma za ma za madhul kuffaru sannan kuma qur'ani ya kore abinda kafirai suke rayawa min aljunun bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallama ai tabi hankali ne ya same shi qur'ani ya karyata wa masahibukum bi majnunin almutazalatu dallu min hadhihi ayati akwai a cikin kungiyoyi batattun ƙungiyoyi masu bidiya wanda ake ce musu ahlul bidai dama su waɗannan ƙungiyoyi sun samu ne sakamakon wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbai iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa wa ikhtalafat an-nasara ala 72 firqa wa tatalifu ummati ala 73 firqa كلهم في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي التي أنا عليه وأصحاب وأصحابي اليوم yace Yahudawa lokacin da annabi Musa ya kawo musu addini addini ɗaya ne suna ta binsa bayan annabi Musa kafin annabi Isa ya zo sun raba addini ya kai kashi saba'in da ɗaya ya ce annabi mu isa ya kawo littafi injira ya kawo addini da ya tafi kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo sun raba addinin nasu kashi saba'in da biyu ya ce ni kuma al'ummata sai sun raba addinin nan kashi saba'in da uku amma kashi saba'in da uku nan dukkan su batattu ne sai dai guda ɗaya sai suka ce wace ce wanda ba batacce wani kashi na wanda ba batacce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda ni da sahabbai na muke kai a yanzu to mutazilawa da rafidawa da murji'awa da qadariyawa har da shi'a duk waɗannan suna cikin waɗannan ahlul bidai din duk masu bidiyoyi ne eh ma'ana dai duk dai sun saki wata rana manzo Allah sallama Abdullah bin Abbas yana eh, bin Mas'udin yana cewa wata rana suna zaune annabi sai ya kama zane a ƙasa yayi zane ƙato guda ɗaya sai yayi za- wasu zanuka ƙanana ƙanana ƙanana da yawa a a ɗaya gefen ɓangaren dama sannan kuma ɓangaren hagu na wannan zanen ya sake zana wasu sirara sirara haka zai ce kun ga wajen- wannan zane na na tsakiya shine addini mai gas- na gaskiya waɗannan duka wasu ne za su fir- firaƙoƙi ne ma'ana wasu ƙungiyoyi ne za su bulla kowace ƙungiya in ta bi wannan zanen yan siraran nan to sai ta dangana ga wuta ma'ana ko da mutumin zai tsira fa to da wuya in bai je gidan wuta ba to to shine mutazilawa suna cikin su qadariyawa suna ciki murji'awa yawa suna nan da yawa su kashi saba'in da da da da biyu ne eh duk suna nan da sunayensu akwai su a cikin littafan malamai akwai almilal wan nihal in ka duba zaka same su akwai sharhin arba'una hadis wanda ake ce masa shabra titi shi ka har ya faɗi ba kowace ƙungiya sau kashi nawa ta kaso duk suna rubuce a ciki to shine almutazilatu dallu mutazilawa sun bata min hazil ayati a wannan aya qalu suka ce inna jibrila khairu min muhammadin to duk wanda yake daukan cewa jibrilu yafi annabi muhammadu yana cikin waɗannan mutazilawa batattu Eh, saboda wai gani yake eh, su suka ce wai jibrila yafi yafi muhammadu sallama yafi annabi muhammadu daraja لأن الله وصف جبريل بأوصاف عظيمة وألا يا صفة جبريل ده صفه فيما سيوا عرب راشدا ومحمد ما تجاوز أن براه من الجنون Muhammadu kuma a nan a wannan wajen ai shi abin da aka yi masa kawai an kubutar da shi ne daga hauka ce ba ma haukashi ba ne. Amma shi Jibrilu ga ci sifofi har guda shida aka yi masa. Nasu ma takaddama fil Qur'ani sun manta abin da ya wuce a cikin Qur'ani kullan duk cikin Qur'ani min tanwihi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama darajojin da Allah ya bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama darajojin sun wuce ma a lissafa su ai ƙarshe ma ƙur'anin kansa ma mu'jizar annabi ne Eh, kana mu'jizuhu alqur'ana mu'jiza- mu- mu'jizatuhu alqur'ana mu'jizar manzo Allah sallama qur'ani mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa ba qur'anin gaba ɗaya sa in ka duba za ka ga annabi ake magana da shi duk qur'ani annabi ne yake magana da shi Eh, in- daga fatiha in ka duba fatiha can ciki ihdinas siratal mustaqima wa ya siratal mustaqima wa innaka latahdi ila siratal mustaqim annabi muhammad ya ce nufi in kasa kai qul a'udhu bi rabbin nas qul din da wa ake magana da annabi ne na falagi qul a'udhu bi rabbil falaq da annabi ake Uh, qul hu- uh, suratul ikhlas qul huwallahu da wa ake da annabi ne tabbar ya da wani ya zargi annabi aka saukar masa da sura guda ta lalata shi iza jaa ana maganan hijiran manzo eh, fatu makkata fasabbih bihamdi rabbika annabi yake nufi wastaghfirhu annabi yake nufi in aka je suratul kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna da annabi yake nufi qul inna inna adainaka alkawthara annabi muhammadu ne sallallahu alaihi ara'aita allazi yukazzibu bid-dini annabi ne ara'aita din alam tara kaifa fa'ala rabbuka annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi saboda haka na ƙur'anin ma da annabi ake magana sallallahu alaihi wasallam to shine wal basharu al malaikatu wal basharu da malaiku da mutane uktulifa fi tabdili ba'dihim ala ba'din malamai sun ƙara wa juna ilimi akan mala'iku sun fi mutane ko mutane sun fi mala'iku wasahihu zance mafi inganci anna jinsal mala'ikati khairun min jinsil bashari in ahalishe ne jinsi irin na mala'ika ya fi jinsi irin na ɗan adam saboda shi mala'ika ai babu kafiri a ciki dukkan su musul- eh, eh, muminai ne masu bin Allah ne ba kamar mutane ba akwai muminai akwai kafirai ai majmu'ul mala'ikati in ka tattara ka hada jumlar mala'iku khairun min majmu'il bashar yafi jumlar mutane Mm.
in ka tara mutane gaba daya in ka tara mala'iku gaba daya sai ka ce to bangaren mala'iku yafi mutane saboda mala'iku su ba su da kafiri lana al mala'ikata majmu'uhum ma fi nafsun dukkan su ba wanda yake da tawaya kulluhum la yasuna Allah ma amarahum wa yadharuna ma yumarun dukkan su ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su na aikata abinda aka umarce su bisa lafil basari amma mutane ba kowa ne yake bin umarnin Allah ba ya amma afradu min al ummati amma fa wasu daga cikin al'ummar mutane min al bashari na mutane fa hum khairun min al malaikati sun fi malaiku yujadu minna afradun za a samu wasu ɗaiɗaiku hum khairu min al-malaikati sun fi mala'ikun daraja hadha huwa sahihu wannan ita ce zance shine zance mafi inganci wasu mutane tabbas sun fi mala- wa- sun fi mala'iku wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama afdalu jami'a bani adama mullagan manzo Allah dai ya fi kowa dukkan ɗan adam annabi muhammadu ya fi su sallallahu alaihi fa kaifa yuqaranu bainahu wa baina malakin tunda ya fi mutane gaba ɗaya kuma an ce a cikin mutane akwai wanda suka fi annabawa Mm.
akwai wanda- akwai wanda suka fi mala'iku tunda akwai mutanen da suka fi mala'iku in ka ce annabawa ai ba za ka hada su da mala'ika ba duk darajar mala'ika ai annabi ya fi ce to tunda annabawa sun fi mala'iku an samu wanda an samu wanda an samu wanda a cikin mutane wanda suka fi jumlar mala'iku annabi kuma ya fi mutanen gaba ɗaya to kaga ba za ka haɗa annabi kan da wani mala'ika ba to shine fa kaifa yuqaranu bainahu wa baina malakin ya za a haɗa a ce za a rum- rubanya za a kamanta tsakanin annabi da wani mala'ika ba zai yi ba wa fi bani adama man hum khairun min al-malaikati al-hali a cikin jan adam din akwai wanda suka fi mala'ikun to tun da a cikin mutane ma akwai wanda suka fi mala'iku annabi kuma ya fi mutane Mm.
kaga ai ba a magana wasu wallahu bani adama bi annahum khairul bariyati Allah ya zubar da ɗan adam ya ce su ne mafifita a cikin halittar Allah kama annahum sharrul bariyati kuma a- a a wannan ayoyin suna jere Allah ya ce akwai mafifita a cikin halitta wanda suka fi kowace halitta a cikin mutane Mm.
innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah yanzu bai da wasu kuma sun fi kowa muni innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina Mm.
fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah duk wasu sun fi halitta ma gaba ɗaya muni Sosai.
saboda haka cikin mutane akwai wanda suka fi halitta gaba ɗaya Sosai.
akwai kuma wanda suka kasa halitta ma gaba ɗaya idza jumi'a khairul bashari wa sharruhu wa ita- wa tamal malaikatu wala sharra fihim na'am hadhihi jama'atu khairun min hadhihi jama'ati idan ka hada mutane gaba daya aka samu mafifita a cikin su aka samu masu sharri wanda suka fi muni a cikin su sai ka tara mala'iku kuma su ko babu mai sharri a cikin su to kaga nan sai ka ce taron mala'iku ya fi taron mutane wa amma idza takayyarna afradana amma idan muka zabi ɗaiɗaiku wa fina man huwa afdal min jami'il malaikati a cikin mu akwai wanda suka fi mala'ikun to kaga nan kuma shikenan ba zai yi kashe su kuma mala'ikun sun fi su ba to eh, to haka wannan ai abin nan din yake wala qad ra'ahu wala qad ra'ahu muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga jibrilun muhammadu sallallahu alaihi wasallama ra'a jibrila ya ga jibrilu ala surati aka sura halitta jibrilu dan adam ba zai iya ganin mala'ika ba Mm.
shi yasa Allah ya ɓoye mala'iku a yadda aka halice su da yadda aka sifa- sifar su take to idan suka bayyana ga dan adam ba zai rayu ba shi yasa duk wanda Azra'ilu ya zo masa yake tafiya ba zai iya ganin mala'ika yadda mala'ika yake ba mala'iku suna sauka wajen manzo Allah sallallahu da annabawa amma in za su zo sai su canja kala wani lokacin jibrilu in ya zo ko wani mala'ika sai eh, sahabbai su ce eh, kamar hadisin sai na umaru din nan ya ce bai na mana nu julusu inda rasulullah sallama iz akbala alaina rajulun Mm.
shadidu bayadi siyabi Mm.
kaga wani mutum ne ya zo Mm.
to wani lokaci suka kamanta shi da dihiyatul kalbi Mm.
wani sahabi ne dihiyatu wani mutum ne kyakkyawa a madina Mm.
to mala'iku suna surantuwa surarsa su zo wa annabi sallama sai ya zo sai wani ya sha diyatu ne wannan sai annabi ya sha a mala'ika ne Mm.
to saboda haka suna zuwa akan surar mutane Mm.
amma surar mala'ikan yadda mala'ikan yake Mm.
dan adam ba zai iya gani ba sai annabi Mm.
sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah Mm.
shi yadda jibrilu aka harici jibrilu Mm.
aka yaga jibrilu Mm.
saboda shi wa jibrilu a cikin a cikin hasken annabi yake tafiya yi Mm.
ya gan shi bil ufuqil mubin Mm.
a can sama sasannin sama a bayyane Mm.
wa ma huwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mm.
bai kasance ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bidaninin alal ghaibi Mm.
shi ba marawashi bane Mm.
akan faɗin wahayin da aka bashi Mm.
duk abin da aka gaya masa zai zo ya isar wa mutane Mm.
baya rowa Mm.
har cewa yake yi ma duk wanda yake nan Mm.
in ya ji ya isar wa wanda bai ji ba Mm.
lai ballin shahidu minkumul ga'iba ballin anni walau aya Mm.
duk wanda ya ji abin da nake faɗa ya isa wa wanda bai ji ba Mm.
ya ce kai duk abin da kuka ji a waje na ko aya ɗaya ce ka kai- kai kuma ka tura gaba Na'am.
to bid- bidani ne ma'ana bakilin Mm.
alal gaibi alal wahayi Mm.
inna muhammadan yajudu bi tablighil wahyi manzo Allah sallama yana kyauta Mm.
yana isar da sakon Allah li kulli adin ga kowa Mm.
kowa sai an gaya masa sakon Allah Mm.
ko ya yadda ko kar ya yadda ma zanna bihi manzo Allah bai yi rowa da da sakon Allah ba Mm.
wa minhum man qara bi zaninin Mm.
akwai kuma qira'a da ta karanta wa mawalan gaibi bi zaninin da zadi Mm.
shi kuma ba wanda ake tuhuma bane Mm.
bi muttahamin wa ma huwa alal gaibi bi zaninin Mm.
ba a tuhumar manzo Allah sallama akan wahayi ya isar ko bai isar ba babu tuhuma Mm.
wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim Mm.
qur'ani ko ba maganar shaytan bane Mm.
mustariqin lisami Mm.
ba shaydanu da suke zuwa sama suna sato jin mala'iku su ne suka zo da qur'ani ba Mm.
ai sai da aka datse wajen ma Mm.
saboda annabi zai zo Mm.
Eh, wa inna wa inna kunna naqudu min ha maqaida lisami Mm.
wa man yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi Mm.
am arada bihim rabbuhum rashada Mm.
dama sai da aka toshe zaman Mm.
aka aka hada ba wani shaidanin da ya isa ya yi sama Mm.
ba wani aljanin da ya isa ya yi sama Mm.
ma'ana dai ba wani abu da ya isa ya je sama Mm.
an toshe hanyoyin an toshe kofofin Mm.
duk wani shaidanin da ya tinkari zai yi sama Allah sai ya hada shi da eh, taurari taurari masu zafi su zo su buge shi ya je ya kakkarye ya faɗi ya nemi inda zai inda zai je ya- ya yi ta zama Mm.
to sannan aka fara saukar da Qur'ani Mm.
saboda me saboda ya zama tsakanin Allah tsakanin Qur'ani da manzo Allah sallama Mm.
ko kuma da duniya Mm.
to babu wani shamaki ba wani shedarin da zai ce shi ya ji abin da aka yi Mm.
a'a daga mala'ika ne kai tsaye Mm.
nazala bihi ruhul amin Mm.
ala qalbika litakuna minal munzirin Mm.
bilisanin arabiyyin mubin Mm.
jibril ne yake sauko da wahayin ya kawo wa annabi sallama annabi kuma ya karanta wa mutane Mm.
wa ma bi- wa ma huwa bi qawli shay'anin rajimin Mm.
rajimin abin jefawa shi shaidan ne Mm.
wa aina tasabuna فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين fa aina tadhhabun Mm.
in huwa illa dhikrun lil alamin Mm.
liman sha'a minkum an yastaqim Mm.
wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin الله fa aina tadhhabuna Mm.
kafirai ina kuke tafiya ne Mm.
dariqa taslukuna wace hanya kuke bi ne Mm.
fi inkari kuma alqur'ana yadda qur'ani yake bayani dalla dalla filla filla innan amma mutum yace shi ba fahimci qur'ani ba Mhm.
ina yake so ya tafi ne To.
wa iradikum an kuke kauda kai gabarin qur'ani Mm.
kafirai ina suke tafiya ne Mm.
me me yasa suke su ba su yarda da qur'ani ba Mm.
to su sani in huwa shi qur'anin nan Mm.
ba komai bane Mm.
illa zikirun sai wa'azi ne izatun wa'azi ne lil alamin ga halitta Mm.
qur'ani ya zo ne yayi wa halitta wa'azi Mm.
su waɗanne alamina al insi wal jinni Mm.
ana wa mutane wa'azi da qur'ani ala ana wa aljanu wa'azi da qur'ani Mm.
eh qur'ani yana amfanan mutane Qur'ani yana amfanan muminan mutane Mm.
yana amfanan kuma muminan aljanu Mm.
liman sha'a minkum Mm.
an yastaqima Mm.
liman sha'a wanda ya ga dama Mm.
an yastaqima ya daidaita minkum a cikin ku Mm.
falyastaqim kawai ya daidaita Mm.
wanda yake so ya kama hanya ta wa'azin Qur'ani ya amfana ya je ya gamu da Allah lafiya Mm.
ya samu sakamako nagari Mm.
ruwansa Mm.
liman sha'a minkum an yastaqima Mm.
man arada ittiba al-haqqi Mm.
duk wanda yake son bin hanyar gaskiya to gata Mm.
fa hadha dariqul haqqi Mm.
ga hanyar gaskiya Mm.
wace ce ita alqur'anu Mm.
eh duk wanda qur'ani bai shiryar da shi ba Mm.
ai ba zai taba shirya ba qur'ani ne mai shiryarwa shi qur'ani hudan linnasi Mm.
wa bayyinatin min al-huda Mm.
wal furqani Mm.
shiriya ne ga mutane bayani ne eh, na shiriya Mm.
kuma mai bayani ne mai rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya Mm.
Eh, wa ma ta sha'una Mm.
ko da yake duk ana magana kafiri yaƙi kafiri yaƙi munafiki yaƙi Mm.
mai eh, eh, ɗan ta'adda wanda yake sabon Allah yaƙi duk Allah ya ce duk da ƙiye sun ƙi sun ƙirin nan Mm.
ba su suka ƙi ba an ƙi su ne Mm.
duk wanda kaga ya- ya ƙi Qur'ani Mm.
ba ƙin Qur'ani yayi ba Qur'ani ne ya ƙi shi in Qur'ani bai karbi mutum ba mutum bai ba yanda zai yi ya karbi Qur'ani Qur'ani ne da mai Qur'ani Mm.
mai Qur'anin in ya yadda ana karanta Qur'ani sai ya shige ka kuma ka fahimce shi kuma ka yadda Mm.
kuma ka yi aiki da shi in kuma mai Qur'ani bai yadda ba innaka la tahdi man ahbabta Mm.
walakin Allah yahdi man yasha'u Allah ya ce ya Rasulullahi Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam.
da dai Annabi sallallahu shirya a hannunsa take Mm.
da ba zai yi Abu Jahl ya zama- bai bai zama musulmi ba Mm.
da ba zai yi Abu Lahab bai zama musulmi ba Mm.
da bai iri iri irin su ga suna da yawa manya manyan kafiran makkan nan Mm.
amma Allah ya ce a kai dai magana ce taka Mm.
wato kofa ce aka yi ta Mm.
ta shike akwai sakata Mm.
ta waje akwai makulli kuba Mm.
in ka bude kubar sakata ba a cire ba za a shiga Da za shi ba.
in an cire sakatar ciki ba a bude waje ba za za a shiga Mm.
duk ba zai shigu ba Mm.
annabi shine mai budewa a waje Mm.
kullum shi yake magana ku zo ku zo ga Mm.
shirya ga hanyar sauƙi ga samun rahmar Allah kullum annabi kira yake yi shekara 63 annabi bai tsaya ba Mm.
yana ta kiran mutane Mm.
sai sun shirya sai sun zama mutanen kirki Mm.
to kaga shi kullum budewa yake ta waje Mm.
amma sakata ciki tana hannun Allah Allah.
in annabi yayi magana yayi magana yayi magana waɗanda Allah ya shirya sakatar su ta ciki sai su yi imani Mm.
wanda Allah ya ki shirya sakatar sai su je ba su yadda ba Allah.
ga tunan annabi da kaza su je ba su amince ba Mm.
har yaƙi sama suke yi to shine Mm.
ah, wa ma sha'una Mm.
ba za ku iya daidaituwa ba Mm.
wa ma sha'una al-istiqamata ala al-haqqi ba za ku iya nufin daidaituwa akan gaskiya ba illa an yasha Allahu Mm.
sai ubangiji ya so wanda Allah yake so mashi'atul abdi tabi'atun li mashi'atillahi tabaraka ta'ala Mm.
in ka ji kana son addini kana son musulunci kana son qur'ani kana son annabi sallallahu alaihi wasallama Mm.
kana son ah, komai ramar Allah Mm.
a to mashiyar Allah Allah da ma ya riga ya rubuta kai din mai so ne Mm.
wanda ba rubuta wa so ba duk abin da aka karanta masa ji yake kamar tatsuniya ake yi Mm.
fala yakunu illa ma yuridu Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da zai kasance sai abin da Allah ya yi nufi Mm.
man arada bil hidayata wanda Allah yake nufin shiriya da shi fa zalikal mutadi shine mai shiriya kullum Mm.
wa man arada bihi ghayra zalika duk wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba fala hadiya lahu duk duniya ba mai shiriyar da shi Mm.
shi Allah nan Mm.
rabbul alamina shine ubangijin halitta gaba daya al khalaiq duk halitta ta sace Mm.
yanda ya ga dama ka yake tafi da kayansa a wata rana shaidan yana zuwa wajen malamai Mm.
yana ce musu sai zai samu malami sai shi yanzu shi din nan ba shi yayi kansa ba Mm.
yinsa aka yi Mm.
sannan da aka yi shi wanda ya yi shi nan yana da dama ya bashi ya shirya ya zama mutumin kirki Mm.
ya zama bawan Allah irin annabawa Mm.
amma kuma sai ya ƙi Mm.
bai sa shi haka ba Mm.
sai ya bashi ya mai da shi a yadda yake Mm.
daga ƙarshe kuma ya tsine masa Mm.
sannan daga ƙarshe kuma yace zai sace a azaba Mm.
yace wannan adalci ne to haka yake gaya wa malamai ya tabar da malamai Mm.
sai ya zo wajen imamu shafi'i sai ya masa irin wannan tambaya Mm.
imamu shafi'i ya ce to in tambaye ka mana Mm.
shi wannan wanda ya yi ka har ya baka wannan daman Mm.
ya- ya ya ƙi ka zama musulmi Mm.
ka zama mutumin kirki Mm.
shin lokacin da zai yi ka ya gaya maka Mm.
ya ce bai gaya min ba Mm.
bai gaya maka ba eh. kuma da ya zo yinka Mm.
shi kai kace a yi ka irin yadda kake ko shi ya ga dama ya yi kaka Mm.
ya ce shi ne ya ce to ka bar shi ai mai dabba ma in yace zai yanka wannan zai sai da wannan zai kyautar da wannan wa zai hana shi Babu.
balle mai halitta Mm.
dabbobi ka saya guda uku Mm.
duk naka ne Mm.
ko haifan maka su aka yi ɗaya kace za ka sayar Mm.
ɗaya kace za ka yanka Mm.
ɗaya kace ka bawa ne Mm.
wa zai sha da wannan Babu.
kai ka halicci dabbobi Mm.
to kai da baka halitta ba ma aka da baka dama Mm.
ka sarrafa su yadda kake so Mm.
balle wanda ya yi halitta Sosai.
wanda ya halitta yadda ya ga dama ka za a yi Ana.
rabbul alamin Mm.
Mm.
سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا نعم بسم الله سورة الانفدار مم.
مكية وهي تسع عشرة آية مم.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت مم.
وإذا الكواكب انكسرت مم.
وإذا البحار فجرت مم.
وإذا القبور بعثرت مم.
علمت نفس ما قدمت وأخرت الله أكبر.
wannan sura ana ambaton infidar tana daga cikin surori da ake karantawa a ji tashin kiyama مم.
tana tana da ayoyi goma sha tara tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ubangiji ce idan fadarat sama'u مم.
idan sama ta keshe مم.
in fadarat ta keshe ah, mutanen nahau مم.
suna ce masa ah, abin nan ko ah, wannan ba istingali ba مم.
eh abubuwan ya tafi مم.
idan ah, idan sama مم.
ta keshe مم.
idan fadarati sama'u Mm.
idan sama ta keshe in shaqqat مم.
ta tsage مم.
aliman nafsun مم.
ma qaddamar wa akharat Mm.
kowace rai za ta kai ta- za ta san me tai a duniya مم.
a farkon farko farkon rayuwarta مم.
me tai a zakiya me tai a ƙarshe مم.
wa zalka waqibun tasarat مم.
idan taurari suka fado suka watse in tasara suka watse wai zan tasara da kawakibu in qabdat suka shiru daga inda suke wata saka da suka fado suka watse nan ma dai aliman nafsu ma qaddamar wa akharat مم.
rai ta san abin da ta aikata na ayyuka abin da ta zo da shi Mm.
na farko da na ƙarshe wai zal biharu fujirat idan koguna aka tsaga su مم.
wai za fujiratil biharu idan aka tsaga koguna aka harhaɗa su مم.
ikhtilatil azbu bil milhi kogin daɗi da kogin zarɗi aka gauraya su مم.
au fujjira gidan naran ko kuma aka hura su suka dawo wuta da ruwa ne a ciki yanzu ko babu ruwan ya ƙare an hura wuta a ciki مم.
nan ma dai aliman nafsu ma qaddamar wa karat مم.
wai zal quburu busirat مم.
idan aka tada kaburbura wai za busiratil quburu idan aka tada kaburbura quliba turabuha aka juya kasassu ta sama ta koma ƙasa مم.
wa bu'isa mautaha mana aka bude ƙasar مم.
aka fidda duk wanda ya mutu aka sace cikin kabari ya fito مم.
idza waqa hadha kullat مم.
idan waɗannan duka suka faru مم.
ka sani aliman nafsun rai za ta sani ko kuma ta san kullu nafsin duk rai ta sani ma qaddaman mai ta gabatar مم.
min al'amali na ayyuka Mm.
wa akharan mai ta jinkirtar min hana ayyuka مم.
falam ta amalhu menene bata aikata ba mai ta aikata مم.
hadha yawmul qiyamati wannan rana tashin qiyama kenan مم.
تنشق السماء سما ذات لاجه تنتصر الكواكب توراري ذات فادو ت- تفجر البحار نيران سوكما كوكونا ذات ذات هورود وتا تبا تبا اثر القبور آه، قبر برا ذا تاشيسو بؤسرا بؤسا ان تاشيسو ونسرا ان ديري تاسو مم.
وقان نعم وقع النهت في كلام الله كما يقع في كلام العربي آه النهت الجمع بين كلمات Mm.
anan ubangiji ya tara wasu kalmomi Mm.
kamar yadda larabawa suke hada kalmomi masu kama Mm.
to nan ma shi ubangiji shi ma sai ya amfani da shi Mm.
wato kalma ɗaya mai ɗaukan ma'anoni Mm.
kamar da yace waizal ah, waizal kawakibu intasara dinnan Na'am.
yawa da kuma fujjira dinnan Mm.
atar ah, baina kalimata ta tasira kalimata wahidatan har amai da kalmomi su koma kalma ɗaya Mm.
kama ta qulu kamar yadda zaka ce albasmalatu Mm.
almuradu abin da ake nufi da basmala bismillahir rahmanir rahim Na'am.
in an ce basmalatu Mm.
to bismillahir rahmanir rahim ake nufi an takaita kalmar Mm.
alhailalatu ana nufin la ilaha illallah ne Mm.
wal muradu la ilaha illallah Mm.
alhawqalatu wal muradu la hawla wala quwwata illa billah ake nufi Mm.
wal hamdalatu wa- wal wal muradu alhamdulillah ake nufi Mm.
bu'isa wa nusira bu- bu'sirat Mm.
da bu'isa da nusira duk ma'ana ɗaya ne Na'am.
an tada mutane Mm.
wa ga hazan natu fi kalamillahi irin wannan ya faru a cikin maganar Allah Mm.
ubangiji ya ce ya ayyuhal insanu يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم مم.
الذي خلقك فسواك فعدلك مم.
في أي صورة ما شاء ركبك مم.
كلا بل تكذبون بالدين مم.
وإن عليكم لحافظين مم.
كراما كاتبين مم.
يعلمون ما تفعلون الله أكبر يا أيها الإنسان يا خير أدم مم.
الكافر كافري مم.
shi kafiri ana tambayan sa ma garraka me ya ruɗe ka ne مم.
bi rabbika da ubangijinka alkarimi mai kyauta din nan مم.
mai karamcin nan mai kyauta amma kuma har ka saba masa مم.
hatta sai ka har ka saba wa ubangiji مم.
ayu shay'in garral insana Mm.
menene ya ruɗi dan adam ne مم.
attasu attasu Allah tabaraka wa ta'ala ya rasa wanda zai saba wa sai sa iya saba wa wanda yayin shi min karami tabaraka wa ta'ala yulqinu al-kasma al-hujjata ubangi tabaraka wa ta'ala cikin karamcin sa yana lakkana wa mutum jayayya Kar- karamci ne shi ma mutum ya iya magana ma har ya jayayya da annabawa مم.
man garraka bi rabbikal karimi Mm.
me ya rude ka da ubangijinka mai karamcin nan yuhibbu an yaqula garrani karamuhu dan adam so yake shi ai karamcin Allah ne ya rude ni har nake jayayya مم.
almustafa sallallahu alaihi wa sallama sami'a qariyan yaqulu مم.
annabi ya ta wajin wani mai karatu yana cewa man garraka bi rabbikal karim مم.
qala sai annabi ya shin garrahu jaluhu مم.
jahilcin sa rashin sanin qur'ani ne ya rude shi Sosai.
shi yasa bai bi Allah ba مم.
garrahu jaluhu garrahu jaluhu مم.
sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam.
al-insanu Mm, shi dan adam kullum mm, Allah ya ce huwa zalumul jahulu mm, shi azzalumi ne ko batacce ne mm, inna aradna al- amanata ala samawati wal ardi mm, wal jibali fa abaina an yahmilnaha Mm.
wa ashfaqna minha Mm.
wa hamalaha al-insanu Mm.
innahu kana zaluman jahula mm, dan adam ya zama zalumu ya zalunci kansa ya zama jahulu bai gane ubangijinsa ba mm, ذلك الجهل Mm.
wannan jahilci na rashin sanin Allah Mm.
wallazi garrahu shi yake rudin ka- kafiri Mm.
shi kafiri bai san Allah ba shi yasa ba zai iya bin Allah ba mm, Allah zai khalaqaka mm, Allah nan dai wanda ya halice ka ba da Allah ta kun da babu kai aka yi ka mm,
fasawwaka Allah nan ya daidaita ka ja'alaka mustawiyal khilqati ya saka halittaka daidai take salim al'adai gabobin ka lafiya lau ba wata gabar da ta samu matsala mm, fa'adalaka ya daidaita ka ko kuma fa'addalaka mm, ja'alaka ya sanya ka motar dalal kalki madaidaicin halitta kai ba wani dogo can ba wanda in kana tafiya gizagizai ma sai kana kaucewa mm, ko ba a yi ka gare- gajere dab da ƙasa ba wanda in ana tafiya ba za a iya kallon ka ba ma mm, duk ba a yi ka haka ba mm, mutanasibal a'zai aka sa maka gabobi kuma masu ji- ma- masu daidaito da junansu Mm.
ma'ana hannayenka daidai suke wannan hannun bai fi wannan ba Mm.
ƙafafuwanka daidai suke wannan ƙafa ba ta fi wannan ba idanuwanka daidai suke wannan idon bai fi wannan ba kunnuwanka daidai suke wannan kunnen bai fi wannan ba hancinka ƙofofin daidai suke wannan ƙofar ba ta fi wannan ba haka duka duk jikinka haka yake to Allah ya daidaita ɗan adam Mm.
laysar yadun aw rajulun arwala min al hannu ɗaya bai fi ɗaya ba ƙafa ɗaya ba ta fi ɗaya ba tsaye sai aka yi ka komai daidai fi ayi suratin ma sha'a Mm.
rakka baka ubangiji ya hauhawar da kai Mm.
fi ayi surati a cikin sura ma kowace irin sura sha'a da Allah ya ga dama Mm.
haka Allah ya ga dama Mm.
lokacin da ba yi mutane ba babu ho- babu ah, hotonsu Mm.
babu wannan ba ba a zana su ba Mm.
balle a ce wannan zane shi Allah ya kalla Mm.
ya ce bari in yi mutane irin wannan zane Mm.
a babu shi Sosai.
babu komai haka Allah ya yi mutane kawai sai ya fito da su Mm.
sai ya kawo ka duniya sannan kai kuma in za ka yi wani abu sai ka zana Sosai.
duk abin da za ka yi ka zana shi da wani abu ba kai zaka yi ka kirkiro naka Mm.
wanda Allah bai yi ba Sosai.
jirgin sama sun yi shi da kifi Mm.
ba kifi suka duba suka yi shi ba Sosai.
to duk komai za ga an zana da wani abu aka hada wanda Allah ya yi Mm.
to sai a tafi da shi da irin wannan Mm.
a sai dan adam zane yake yi sannan ya je ya hada Mm.
kuma abin da abubuwan da yake hadawa ma ba kirkiran su yake yi ba Mm.
a'a wanda Allah ya yi da yake har hadawa Mm.
Allah shi ya yi ƙarfe, Mm.
shi ya yi roba, Mm.
shi ya yi katako, Mm.
shi ya yi komai, sai ka har hada sai ka fidda mota, Mm.
sai ka har hada za- inda za su zani bambanci tsakanin halittar Allah Mm.
kai tsaye da haɗe-haɗen wani Mm.
jirgin sama tashi yake yi in yana tafiya, Mm.
kwado tsalle yake yi idan suna waje ga jirgin sama yana tsaye ga kwado yana wajen Mm.
sai gobara ta tashi Mm.
halittar Allah za ta yi ta tsalle har ta gudu Sosai.
wutan ba za ta shi ta ba Mm.
jirgin sama in ba kowa a ciki konewa zai yi Asani. Sosai.
saboda wancan Allah ya ba shi yadda zai ya motsa ya tafi Mm.
shi ko jirgin sama bai isa ya motsa ba saboda ba kai tsaye bane aka yi shi Na'am.
wanda ya shi ko bai isa ko da baya nan ba kowa a ciki ya ce wannan jirgi ya motsa ya tafi Mm.
in ya ga wani abu abin tsoro ya gudu Mm.
ba zai iya ba Asani.
to saboda ka Allah shine yake yin abu ya daidaita shi Mm.
rakka maka fi surati ubangiji ya daidaita ka ya hawa da kai a sura allati sha wanda yake so Mm.
allazi fa'ala bika wanda ya maka wannan aikin Mm.
kala ka fi hadhihi suratil jamilati Mm.
ya halishe ka a cikin wannan sifa mai kyau Mm.
ayyu shay'in garraka me yake rudin ka ne Mm.
hatta sai ka har ka saba wa Allah Mhm.
duk halittar Allah Mm.
babu halittar da ta samu ta caccanza kaloli sai dan adam duk abin da ka sani kala ɗaya yake gani tsuntsaye kala ɗaya suke gani dabbobi kala- su ma kala kowane ne dabbobi da irin kalan da suke kallo kudaje kalan kalan da suke gani daban kowane ne kala ɗaya kai kuma an baka kala takwas Mm.
kala takwas aka baka Mm.
wannan kaloli guda takwas duk kala da kake so in ka gani zaka ce wannan kaza ne Mm.
a wannan fari ne Mm.
wannan baki ne wannan yellow ne wannan blue ne wannan ash ne wannan wa- haka zaka lissafa kalolinka gaba daya Mm.
shi yasa ma aka baka dama duk fitar da kake so za ka yi a kalolin Mm.
sai ka yi riga fara ka yi baka Mm.
ka yi ja ka yi koriya ka yi ash din Mm.
ka yi yellow Mm.
duk wanda kake so za ka yi saboda an baka kaloli Mm.
sauran ba su samu wannan kalolin ba Mm.
shi yasa aka baka kuma za ka iya yawo da rana ka yi yawo da daddare Mm.
wani abun da yake baya gani sai haske Mm.
to ba zai iya tafiya da daddare ba Mm.
wani abun kuma baya yawo baya iya gani sai cikin duhu shi ko ba zai iya tafiya da rana ba amma duk Allah kai sai Allah ya hada maka duka me kai wa Allah ya baka wannan Babu.
kalla Mm.
kuma ce ba haka bane Mm.
rad'un wannan tsawatarwa ne anil intirari bi kar- bi karamillahi kar a rudu da karamcin da Allah ya bayar mutu yace zai saba wa Allah bal tukazzibuna ko kafirai kuna kareta biddini kuna kareta sakamako ranar tashin kiyama ya kufara makka da kafiran makka tukazzibuna bi yawmil qiyamati kuna kareta ranar tashin kiyama ba ku sani bane wa inna lahafizina alaikum Mm.
ai akwai waɗanda aka ajiye masu gadin ku Mm.
ba ku san su bane kuna tare da su Mm.
hatta gashin ɗan adam kowane gashi akwai mai lura da shi tsirowan gashin da girman gashin mala'ika ne Mm.
yana lura da wannan gashin gashi kaza ya kamata ya tsiro sai ya tsira Mm.
ya kamata ya girma a ya kamata waje ya samu matsala ya karye Mm.
duk sai an- an kula da wannan Mm.
hatta ma wata hikimar da Allah ya yi wa ɗan adam kowane ɗan adam in kana tafiya in ka daga ƙafarka kafin ka ka ajiye ta inda za ka duk gudunka kuma duk saurinka duk gudunka in ka daga ƙafarka kafin ka ajiye ta sai mala'ika ya share ƙarƙashinta karo ne bai cutar da kai ce za kake gani kullum kace takalmi kake yi baka taba kace tafin ƙafarka ba da Allah ya yi ka irin takalmi da ƙafarka kullum sai dinga samun ƙashin kawai ƙafar ta cinye amma sai aka baka wanda yake kula maka da wannan wajen yanda yake taka ƙasa sai dai je ta kashe takalmi amma ba zai mutu ba duk wannan hikimar Allah ne wa inna alaikum lahafizina akwai masu tsaro masu kiyayewa a gare ku wanda suke kiyaye ku minal mala'ikati suna kiyaye li amalikum ayyukan da kuke aikatawa akwai mala'iku kar mutum ya ya dauka shi duk abin da yake yi ba wanda yake ganin sa a'a akwai wanda yake ganin sa eh shi in baya ganin wanda yake ganin sa wanda yake ganin sa yana ganin sa kiraman wayannan mal- mala'iku masu girma ne alallahi ubangiji ya yarda da su ya girmama su katibina laha suna rubuta ayyukan da kuke aikatawa in ka rubuta aiki in mai kyau ne su rubuta in mummuna ne su rubuta ya'lamuna ma tafaluna kuma duk abin da kuke aikatawa suna tare da ku suna gani sun sani ko bacci kake yi mala'ikan yana nan ba zai tafi ba in mala'ikan ya tafi da sai wani ƙwaro ya zo ya shiga cikin jikinka ya cutar da kai innal abrara نعم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا مم.
والأمر يومئذ لله الله أكبر إن الأبرار من غرتم باين الله المؤمنين مؤمنين الصادقين ما سقسكيا في إيمانهم وشكين إيمانهم لفي نعيم إنك جوا النرانا ستاشن قياما سنا شكين نئما جنة الجنة مم.
وإن الفجار فاجري كافري دا منافقي دا فاسقي الكفار كافري لفي جهيم سنا شكين وطا نار وطا مهرقة ميقونا yaslauna ha za su shiga wannan wutar yarkuluna ha za su shige ta yuqasuna harra ha su je su yi gogayya da zafin wutar yaushe yawmad din ranar tashin kiyama مم.
wa ma hum an habin ghaibina kuma ba za su taba fakewa ba da sun shiga ba mai fita wa ma hum bin ghaibina mana bi mukhrajina ba za a fidda su an haga barin wuta ba yadda ba za a fidda jan aljanna ba wa ma hum min habi mukhrajin to su ma jan- jan wuta in suka shiga wuta ba za a fidda su ba wa ma adraka me ya sanar da kai ma yau muddini menene ranar tashin kiyama ka san girman sa kuwa thumma ma adraka sannan me ya sanar da kai ma yau muddini menene ta- ranar tashin kiyama ta'zimun lishanihi wannan girman lamarin tashin kiyama مم.
wa yawma la tamliku nafsun li nafsin Mm.
in baka gane fa ita- ba ba gane ta ba ita ce ran da wata rai ba za ta iya mallakawa wata rai shay'an wani abu ba مم.
ma'ana ran mu- mumini duk yadda yake ɗasawa da kafiri ba zai iya taimakon wannan kafirin ba مم.
shay'an ba zai taimake shi da komai ba مم.
a, ya- la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'atu مم.
wa zalika al-yawmu ita ce wannan ranar Mm.
nafsul kafir ran kafiri la tanfa'u ukhra shay'an ba za ta yi amfanin wat- wa- wata rai ba Mm.
kafiri ba zai iya daukewa dan uwansa ba mumini ko ba zai iya daukewa kafiri ba مم.
bikilafil mu'minina amma banda mu'minai su suna taimakon junansu Mm.
har aljanna ma wasu za su taimaki wasu مم.
والأمر يومئذ آه لمري والنرانا فلله نا الله ني الأمر لله في ذلك اليوم والنرانا لمري دكنا الله ني لا لغيره باوني الله با لا أمر لغيره فيه أو النرانا با وني باشي ده وني لمري سي الله lam yakun li ahadin an yatawassala fihi bi khilafi dunya ba wanda zai zo ya ce bari in tsaya maka babu shi Allah ne kawai sai abin da yayi amma duniya fa kulluhum yamliku amran amma a duniya zaka samu wani wani zai tsaya min ko rigima kai wani zai iya fidda kai yunazu Allah tabaraka ta'ala zaka samu wani ma a duniyar yana nan yana jayayya har ma yayi jayayya da ayoyin Allah ya jayayya da Allah tabaraka ta'ala wai za ka ga shay'un li ahadin ita da kalu kulla ɗarfin wani saboda yana gani yana daga dara ko ta jagoranci ko ta mulki ko ta isa sai kaga idan wani wani abu ya same shi nasa sai ya shiga cikin lamarin sai ya ga ya lalata maganar in a duniya ne amma yauma amma wannan ranar fala shay'a ba abin da zai iya yi la yansuru ahadu ahadan ba wanda zai taimaka wa wani wala yubda bil mali kuma ranar ba a fansa ta da kuɗi ba za ka ce ina da kuɗi zan bayar ayin samu in kubuta wala ansara yu'inuna huwa la muharabati Allah tabaraka ta'ala idan Allah ya ce a dauke shi a kai shi wuta yana jayayya da Allah kenan mana yana fara da Allah to ba wanda zai taimake shi ya ce a'a ba za a kai shi ba a taslimu faqat dole sai a sallama wa Allah kawai la yakunu illa ma sha abinda Allah ya ga dama kawai shi zai faru خرج الرشيد قافلا من الحج هارون الرشيد أزامن انسى يا فتا ينا داوا daga aikin haji fasamiya sautan yunadihi sai ya ji wani yana kiransa a lokaci kuwa shine sarkin muminai kusan shine sarkin musulunci mana duniya yujarridu isma yana ce masa harun harun yana ce masa ya harun ya harun ya ji wani yana kiransa shi ko ya san ba wanda yake kiransa da wannan sunan kowa amirul mu'minin yake cewa sarkin mu'minai fa qafal jaysha sai ya tsaye da jama'arsa wa kana idza sara yuj'alu sattarun amamahu hatta la yanzura ilayhi ahadun dama in yana tafiya za a kawo labule in akan raƙumi yake ko akan doki to za a yi kamar labule haka sai a kewaye ba wanda zai ganshi ba a ganinsa fa qala sai ya ce irfa wasu tara ku daga labulen nan wa waqiful jaysha ku tsaye da mutanen fa fa'alu suka suka aikata ja rajulu sai mutumin yazo da yazo sai shi ya harunu ya harunu kai haruna kai haruna qala lahu shi anta ta'rifuni tunadini bi ismi ka san ni kuma kake kira na da sunana anta ta'rifu man tukalibu ka san kuma da kake magana qala mutumin shi na'am na san ka arifuka jiddan na san ka sosai qala wa man ana sai shi to tunda ka san ni waye ni قال أنت الذي إذا ظلم أهل في أقصى الغرب وأنت في أقصى المشرق يأخذك الله به يوم القيامة kai matsayinka idan kana yanzu kai ba sarki ba ne yanzu ba kai kake mallake da duniya gaba ɗaya ba kai ne sarkin musulmai wani musulmi in ya zalunci wani a can ƙarshen duniya yamma kai kuma kana nan gabashin duniya in ka je lahira sai Allah ya tambaye ka mulkin ka ya aka ya ka zalunci wa ne sosai shine matsayinka sosai farta da sai ya yi ta makarkita yana rawa wa ƙalla ya ce matara min halina me kake gani zai same mu yake tambayar mutumin ƙala rahu unzuru fi kitabin la ya ce ka duba halin ka cikin littafin Allah wa zunnuka fi tarafin sani mai yiwa kana gefe na biyun ne Allah ya ce innal abrar lafi na'imin wa innal fujjar lafi jahimin Allah ya ce managartan bayi suna cikin ni'ima fajirai suna cikin wuta saboda ka ba mamaki kana cikin yan wuta domin kai fajiri ne qala sai ce mata qulu fi amalina to me zaka ce game da ayyukan da muke yi nahnu na'malul khaira kaseeran ai muna aikata alheri kuma da yawa shi sarki yake fada qala sai mutumin yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina ai ba aikata alheri ba karban aikin karban aikin ko mai tsoron Allah ake karbawa kai kuwa mai yiwa in baka da tsoron Allah baka sani aikin ka duk da kai ba za a karba ba qala harunu harunu yake cewa ma ta zunnu anna qarabat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan fauna yace to ai muna da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna ganin zai amfane mu Allah sai mutumin yace masa qala sai mutumin yace fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin bainahum yawma idhin wala tasalun idan aka yi busan tashin kiyama babu maganar dangantaka kana da dangantaka da wane kai dai ka zama mai kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya wa nana fadima ba ya fadima sallallahu alaihi an ci min Allah shay'an ya fadima ba zan wadatar miki da wani abu a wajen Allah ba ki zo dai da ki zama mutumin kirki qala sai yace shafatu rasul sallallahu alaihi wasallam sai yace sai haruna yace to amma shaitan annabi zai riske mu annabi zai sheshe mu ai qala sai mutum yace wala yashuna illa liman yatada Anna- su masu ceton ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi to kai kokari ka zama cikin yardaddun Allah tsara da sai ce irfa ila hajatika abdi halaka wa tamshi ka ga min bukatar ka kawai yanzu in biya maka ita ka tafi tsara sai mutum ya ce na'am ina da bukata kuwa in ka biya ta yanzu na ko tafiya zan yi tanfira li zambi wa tukina lil jannata wane mutum ka yafe min zunubi na ka shiga da ni aljanna wane mutum قال هارون سيجي هذا لا أقدر عليه وأنا ما عندي إيفا كذا قال له شيخ إذا لا تقدر على قضاء حاجتي tun da haka ne sai ba za ka iya biyan bukatar tawa ba tun da ba za ka iya yafi zunubi ba ba za ka iya ba za ka iya sawa aljanna ba a to sai dai ba za ka iya biya min bukata ba kake cewa in fadi bukata ta za ka biya ta to me za ka biya قال له هارون سيرنا يشي ماذا بلغني أن عليك ديونا بلغني أن عليك ديونا كثيرة أحب أن أجزيها لك أي ناجي لاباري أنا بنك باسوكا ديوا su nake so in biya maka ƙara da sai mutumin ya ce an ta aksaru min ni da ya kafi ni bashi sosai in bashi ake bina kafi ni bashin da ake binka wanda ake binka ya fi wanda ake bina addi hukukar alamina ka je ka ba da haƙƙin halitta tukuna wanda suke karkashin ka kai sarki ne yayi ka je ka ba wa mutane haƙƙinsu ba wai ka ɗauka yadda jagororin mu suke yanzu mutum yana da haƙƙoƙi da yawa mutum ya sani fa yana da jagoranci aka baka jagoranci kai kansila ne kai chairman local government ne kai commissioner ne kai gwamna ne kai minista ne kai shugaban ƙasa ne duk kowa a cikin waɗanda kake mulka in ka je lahira sai an tambaye ka wa- wane me yake shi subhanallah kai ko me kake shi subhanallah zan tambaye ka wannan dole ka a tambaye ka wane da wane wanda suke karkashin ka me abincin su wani irin sutura suke sawa kai ko me kake shi me wasu- wace sutura kake sakawa haƙi ne sosai ba ruwan Allah sai ya tambayi kowa yasa annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa mai kiwo ne sai an tambaye shi kiwon da aka bashi sai ce ka je ka ba da haƙƙin halitta addi hukukan nasi ka je ka ba da haƙƙin mutane tukuna ce sa adalci irin na sai na usmanu wata rana an kawo masa fayil fayil na na gwamnati na gwamnoni yana dubawa shine matsayin sana amirul mu'minin shugaban musulman duniya gaba daya da dare ne yana dubawa yana kunne da fitila sai ɗansa ya shigo ya yi sallama sai ya kashe wannan fitila sai ya ɗauko wata sai ya kunna to da ya kunna sai ake tambayan sai sai ya- ya saurari ɗan nasa ya gama yana tafiya sai ya kashe fitila sai ya kunna waccan da wanda yake duba rubuce-rubuce da gari yawa ya ka tambaye cewa usmanu ya aka yi fitila biyu ɗanka da ya zo ka kashe fitila eh, ka canja fitila ya ce eh fitila da nake kallon fayil fayil ɗin nan nan gwamnati fitilan gwamnati ce da kuɗin gwamnati aka zai fitila kuma da kuɗin gwamnati ake saya mata mai saboda haka kaga duk abin da ya shafi gwamnati da ita zan yi amfani yaro kuma ya zo wajena akan abin da ya shafi gidana ne to idan na yi amfani da fitilar gwamnati na ji Allah ya tambaye ni ya aka yi eh, abin da ya shafi gidanka kai amfani da kayan gwamnati sai sa na ɗauki tawa wannan fitilar ni na saye ta da kuɗi na kuma ni nake saya mata mai abin da ya shafi gidana in yi aiki da fitilata abin da ya shafi gwamnati in mata aiki da kayanta wannan shine adalci adda hukuka da suka je gaba da haƙoƙin mutane an ta zaru min ni hukukan kafi kowa haƙoƙi masu yawa a kaina akan ni waddainu la yadli daina kana ana bin ka bashi kashi zaka biya bashi wani to mai bashi ba biyan bashi sosai wan najis la ila shirun najisa najasa ba ta zarka kai najasa ka dauko fitsari ka ce bari a wanke wani fitsari ba zai yi ba qala sai shi aktubu laka nafaqataka kullu shahrin ah, taslamu ilayka zan rubuta maka albashi salare duk she- duk wata zan turo maka abinda zaka shi na wata guda fata shi ka sai mutumin yayi dariya wa qala yace anta abduhu wa ana abduhu wa huwa razzaqu kai bawan Allah ne ni bawan Allah ne Allah ne mai arzikawa ba kai ba ba kai zawa ba kai sa ba ba ka da kuɗin da zaka bani abin da zan ci bayan Allah ya tsara min abin da zan ci a cikin cikin uwata gaskiya shine zaka ce min wai zaka rubuta min abin da zan ci a duk a duk wata to in kafin watan ka mutu fa to wa zai bani gaskiya
tazunnu annahu yatazakkaruka wa yansani ko kana tsammanin kai Allah sai ya tuna ka wa yansani ana kai ya tuna ka ya baka har ma zaka bawa wani ni kuma ya manta da ni ba zai bani abin da zan ci ba gaskiya Allah baya yin haka Mm.
yace ma ajadda junu ma shadda jununaka kai din nan mahaukaci ne hau- haukar ta kama ta yi tsanani to ga diba harunu haruna rashid sai ya fishi wa qala ya la aflanna sai na kace mutumin nan Ai.
hadha rajulu sa'al adaba ma'i mutumin nan ya zo ya yi min rashin kunya Mm.
zan kace shi uktulu ku kace shi Mm.
huwa akhuhu bahlulu shine dan uwansa bahlul Mm.
qala ba'dun wasu kace la la la ya amiral mu'mina kar ka yadda Mm.
maganan kisa Mm.
samihu ka yafe masa la taqtulu kar ka kashe shi bace ya tafi Mm.
wanda hika bahaluru sai bahaluru yayi dariya Mm.
wanda suke magana da harunan Mm.
wa ga lai shi ma riya kuma shaddu ma ka sai ban sani ba da ku da shi wa yafi wauta to
allazi yuridu an yuqarriba ajalan lam yahdur wallazi yuridu an yu'ajjira ajalan hadara to shi da yace zai jawo ajalin da bai zo ba Mm.
zai kashe ni yau Mm.
mai yiwa ba yau zan mutu ba Mm.
shi ne wawa ko ku da kuke ce masa kar ya kashe ajali na ya zo yau yau ko ko kuma kuna so ajali ya koma gaba wa ya fi wauta a kai cikin ya ce ana za hadara ajali ta fa umuna fiya Mm.
bayan ajali na ya zo ku ce za ku cece ni kar ya kashe ni Mhm.
aw idza lam yahdur ajali yabdur hadha almaynun yaslani ko kuna tsammanin ajali na bai zo ba wannan mahaukacin zai iya kashe ni ko zabanu ya tafiyarsa kawai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alimu inda Allah
alhamdulillah sai dai ko mu karanta addu'o'i saboda dare eh lalle lokacin ya na za mu ajiye tambayoyinmu zuwa gobe saboda lokacin ya riga ya ƙure sai dai akwai takardun da aka aiko na buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda ya aiko yace yana buƙatar a taya shi da addu'a yaronsa guda ɗaya yana shaye-shaye Allah ya raba shi da su.
amin sauran kuma su ma dai ba wanda ya nuna alamar wata alamar shirya tattare da sauran mu Allah shirye mana Amin, amin, amin. Sannan kuma akwai wanda yake bar addu'a Allah ya gafarta wa iyayensa.
amin Allah ya fiya duka iyayenmu Amin. Sannan akwai masu bukatu daban-daban da bukatunsu daban-daban Allah ya amsa mana duka.
Allah ya amsa bukatu gaba daya Amin, Allah ya fiye mana amin, Allah ya samu a cikin wannan yake ta cikin wannan wata amin, Allah ya bamu albarka wata Ramadan amin, Allah ya bamu albarka alqur'ani amin, Allah ya bamu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama amin, Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa amin, Allah ya Allah ya karbi dukkan ibadunmu amin, Allah ya daidaita mana kasar mu amin, Allah ya mata alqibla amin, Allah ya mata jagoranci daga wajensa amin, Allah ya daidaita mana komai amin, Allah ya dawo ƙasar nan da albarkarta da amin, dukkan ƙasashen musulmai.
amin, ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
ولا تجعلنا عذاب النار amin, ولا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا amin, ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته من قبلنا amin, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به amin, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا amin, فانصرنا على القوم الكافرين amin, سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين amin.
لله.
Alhamdulillah.